صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا قد كان من مجهوده قمع الفساد وسقه زدنا الورى بشكوره ولنا الأمال بجاهه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا يا رب أوصلنا به وصلا بحضرة قدسه ربي بهجري أديه وأدي المراد وزد به صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله الله الله الله يا الله نوحد مولانا بأحمد نؤمن وبالرسل والأملاك وهو المهيمن الله الله الله الله ونهجم دورا عن سناء نبينا وصورا ودورا بالمدائه نؤلن الله الله الله الله يا الله وإن كنت لم أوسن مديح محمد أسود أوراقا بحبك أولد الله الله الله الله يا الله وإن كتبوا المداها يوما وأصبتوا سماتي أكن مثل الذين قد أحسنوا فيا فوض إبراهيم إن جاء ذكره برمزة من يسني عليك ويحسد الله الله الله الله يا الله وتركي تماما للقصور أظنه محالا فرب الله للكل محسن على المصطفى يوما يجود بنذرة تغسل أوضاري وقلبي تسمن وإن شاء قواني لحمل كلافة لكي أرفع التوحيد والكل مؤمن الله الله الله الله يا الله ليسلم جل الناس أقتل بعضها جهادا وإني مؤمن بك محسن فأرفع علما للجهالة واضعا وأكسر رايات السليب وأدفن فبي يرفع الجور العظيم فلا يرى سوى العلم والدين العنيف يزين الله الله الله الله يا الله فتمسي رجال الله في ذل راحة وإذ وتمجيد وبالحق أعلنوا يكون زمام العالمين جميعهم بأيدي رجال بالعلوم تمكنوا الله الله الله الله يا الله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبقنا سبلاك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم إن شاء الله zamanin ya zo insha Allah za a ci gaba da ainihin wannan karatu da aka saba yi a irin wannan lokaci da aka shi ba a tsakanin sakama salati karanta fatiha kafa ɗaya da dukkan buɗe-buɗe da Allah yake bayan sana alkhairi a cikin wannan wata Allah ta baraka ta ala muna roƙo don girman manzo sallallahu alaihi wasallam Allah kai mana Fatiha da salatul Fatiha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأول الفاتح لما سبق نصر الحق بالحق والهدي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره والجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أيها المسلمين ليس لنقصى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da shan ruwa barkan mu da kasancewa a wannan bagire mai albarka domin ci gaba da abin da aka saba a wannan guri a daidai wannan lokaci a wannan rana ta laraba sha hudu ga watan ramadan wata mai alfarma garin sha biyar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 da fatan yadda muka taru wannan guri lafiya Allah ya ba mu da ladar abinda za mu aiwatar kuma ya tashe mu lafiya Allah ya karɓi faɗin mu da bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله هبب إليكم الإيمان وزينه وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون
يطيعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان Allah madaukin sarki ya ce ula'ika humur rashidun jiya mun kwana ayan nan da Allah madaukin sarki yake izina wa mu'minai cewa idan labari ya zo maka to ka tsaya ka tantance labari domin kada ka je ka haikewa mutane ba tare da ka san hakikanin abin da ya faru ba kuma ka zo kana kana dama akan abin da ka aikata sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa alamu anna fikum rasulullah sallallahu alaihi shan ya ku minai hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yana cikin don haka duk abin da za ku faɗi mai to ku san me za ku faɗi mai domin ko kun kun boye ma Allah sai ya aiko masa da gaskiya abin da ya faru kuka riya a cikin zuciyar kuma ba tare da kun yi kauli a bakuna ba kuma Allah ya bayyana mai cewa akwai waɗanda a cikin zukatansu akwai kaza kaza to balle kuma abin da za ku kulla da bakin furci ya shiga don haka ku sani ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da ku kuma Allah yana masa wahayi law yudhi'ukum fi kathirin min al-amri da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zai rika biye ta taku a cikin mafi akasarin mafi yawancin al'amura shawarwarin da za ku kawo ko ku abin da kuke gani haka ne daidai ko haka ya kamata a yi inda zai rika biye ta tawo la'anittu Allah ya ce wallahi da ku shawara da ku za ku ɗanɗana da a ce za a rika biye soye-soyen rayuwar ku wata ayatin Allah yake walawin taba alhaƙo a hawa'arun lafasadatis samawati wal ardu wa man fihi da a ce gaskiya za ta fi soyayyen rayukan mutane ma'ana wahayi da ake wa maki sallallahu alaihi wasallam da hadisi na maki sallallahu alaihi wasallam da shari'a tana biye soyayyen rayukan mutane su yadda suke so haka za a yi to da sammai da kasai da abin da ke cikin su ma duka sun lalace da al'amarin ya fari yadda har sama da ƙasa sai sun gabanin sai sun haɗe sai sun lalace to ku sani tun da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cikin ku to ku koma kan wancan umarni la tu qaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ku jira ni zai ce ku jira ni zai zartar domin babu ajmaru babu a'lamu min sallallahu alaihi wasallam da zai rika biye sarrafa to da kuma halaka shi ne allah madaukin sarki yake kara tabbatar mana a cikin suratu hudin a ƙarshen surat tawwa yake laƙar ja'akum rasulun min anfusikum hakika hakika allah madaukin sarki ya sanya ma'aiki daga cikin ku ya zo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa azizun alaihi ma'anitu duk abin da zai wahalar da ku abin da zai sa ku sha wahala to shi kuma yana kuntata wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'aiki bai san ku sha wahala duk inda aka yi al'ummata al'ummata a neman musu sauki a duniya a neman musu sauki har alayaran ma ummati ummati ceton da za a yi ma wanda ma'aiki zai je ya nema Allah madaukin sarki ya saurari al'umma saboda al'umma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah yake faɗa mana kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas saboda alfarman maki sallallahu alaihi wasallam kai dan ka san kasancewar maki sallallahu alaihi wasallama a cikin al'umma ba karamar rahama bace Allah yana ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ka tuna annabi nuhu alaihi salam yayi kira Allah madaukin sarki ya aiko shi yayi kiran al'umma shekara 950 shekara dubu illa 50 ama babu hamsin shekara ɗari tara da hamsin ana ta gwagwarmaya amma wannan lokacin ba ta sallah ake zan mutane su ba ba azumi ake kira su ba a duk ba a kai ga wannan ba kawai ne ya shekaru allah ilaha illallah su shaida babu abin bautawa da gaskiya sai allah su shaida annabi nuhu manzo ne na allah shi kenan ba a kai da sauran ayyukan ibadat ba sai da aka yi shekara tara da ɗari tara da hamsin ana gwagwarmaya da mutane amma ƙarshe annabi nuhu lokacin da al'amari ya zo gargara ni yayi sai ya daga hannu yake rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirin dayyara yana faɗin wannan Allah madaukin sarki ya ce to shikenan an gama tunda har ka ce ayi to an gama Allah madaukin sarki ya aiko da tufana ya shafe duniya baki daya duniya ta halaka aka tasar da wasu al'umma to amma a gurguje ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya zo aka aiko shi yana kira aka fuskanci abin da aka fuskanta na matsi da gallazawa sai da ta kai kafiran maka suka fito suna ta haddi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ka da haza huwal hatta min indika fa'amtar alaina hijaratan minas samai au itina bi abali alim dan tsabar kafirci suka zo da maki sallallahu alaihi wasallam annabi nuhu yayi addu'a daya Allah ya amsa maki sallallahu alaihi wasallam koriyawa ya shafa duniya ba shikenan ba ta tafi ban ma ƙara tashi wata al'umma amma kafiran maka suka zo suna faɗi wa maki sallallahu alaihi wasallam in dai har wannan abin da kake faɗa mana ana maka wahayi gaskiya ne to ka faɗa wa Allah duk wannan magana wa iyazu billah kai roƙi Allah ya yi mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma ka sa mu ma azabar ta shafe mu kamar yadda ta shafi adawa ta shafi samudawa da sauran al'umman baya mu ma a aiko da halaka ta shafe mu yanzu inda samudawa da ko adawa har sai annabin ya aiki ya daga hannu ya yi addu'a ai daga wannan wannan kawai shi kenan sai dai su ji ruwan duwatsu rutututu kawai an dike su amma saboda alfarmar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya aiko wahayi a ba su ansa sai ya ce ka gaya musu wa ma kana Allah li yu'adhibuhum wa anta fihim ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da abin da za su je sun ci dare ka musu addu'a Allah ya amsa to alfarmar tana cikin su Allah madaukakin sarki ba zai ba zai azabta su ba da abin da suke Allah ba zai musu ba kai ko bayan ka tafi darajar ka al'umma ka ce ya ce wa mata da Allah wani ba zai kuma mahu ya saga firu in dai in sun samu Allah za su zo kuma suna tuwa ko kuma Allah ba zai musu abin da suke tsammanin zai musu ba to yan kuwa kasancewar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi mu al'umma kashi ba karamar rahama wuce a gare mu wallahi ba dan mu al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bane ba wannan al'ummar ta da an yi dari irin ta a kullum sai Allah ya shafe duniya ya yi masa al'umma sababi saboda dukkanin abin da al'umman baya suka yi wanda Allah madaukakin sarki ya tafiye su da azaba an halaka su a kullum al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam musamman al'ummar wannan zamanin ana yin shi dari a kullum da kullum sai Allah ya shafe duniya amma ma shi sallallahu alaihi wasallam ya daga ya roka mana rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala qawmil kafirin Allah ya ce an amsa ba shine wannan dalilin da muke ganin kamar mana shi Allah ya mana imhali wanda ya mutu bai tuba ba to kuma idan ya je lahira sai Allah ya dauke shi da abin da zai dauke shi na azaba Allah ya sanya mu gane kuwa sai Allah yake cewa law yuqikum fi kathirin min al-amri da zai rika bi taku a cikin mafi akasarin al'amari yadda kuke gani ku haka ya kamata ko kuma shawarwarin da kuke kawowa wanda kuke ganin kamar suna shari'a ta zo kuna kuntata to da an bi ta san ta san ranku da wahala za ku yi a duniya walakin Allah habbaba ilaykum al-iman sai dai da Allah ya so ya kukutar da ku sai ya soyayyantar da imani a cikin zukatanku wa zayyana hu fi qulubikum kuma ya awata shi a cikin zukatanku yadda dukkanin abin da za mu to kuna tuna Allah kuna tuna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam imanin ku yana hana ku ko da kuna jin dadin abin imani ya rinjaye yin wannan al'amari wa karraha ilaykum al-kufra kuma ya kiyayyantar da kafirci a cikin zuciyarku yasa zuciyarku take kin kafirci duk abin da za a ce wannan ya saba wa Allah ya saba wa Aisha sallallahu alaihi wasallama to ku kuna yanke ni da wannan abin kuna kyamata shi wal fusuqa kuke kin fasikanci yau a ce kun saba wa Allah akan umarnin shi ko kun yi abin da Allah ya umarce ku yi wal isyan da sauran sabo na Allah madaukin sarki ulaika wanda duk Allah waɗanda Allah ya wannan ta goma shi humur rashidun su ne tantagare shiryayyu ba wanda shirya ce daga Allah madaukin sarki yasa imani a cikin zukatanku yasa kuka so imanin duk abin da zai karo da wannan imanin kuka kishi Allah ya kawace imanin a cikin zuciyar ku imanin ya zama to ya mamaye zuciyar gaba daya saboda haka kafirci da fasikanci da sabon Allah basu da muhalli a cikin wannan zuciya din to wannan su ne shiryayyu malam ce wannan habbaba ilaykumul iman da Allah madaukin sarki ya fara yace huwa tasdiqu bil janan shine gaskata alƙawarin Allah na aljanna da yayi wa mu'minai allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salata ha wa mimma razaqnahum yunfiqun ha da ake ta bada labarin lahira lahira Allah ya yi tanadin azaba kaza narkon azaba kaza narkon azaba kaza mumini ya ganta? ya ganta ba aljanna Allah ya yi tanadi kaza ya yi tanadi kaza bai ganta ba a ɗabi'a ta mutum kuma shi yana ɗan ƙamne da abin da ya shaida ya gani amma Allah ya sanya imani a sassan muminai muka gaskata cewa lallai alƙawarin nan na Allah gaskiya ne to shi ne ya ce a tasdiku bil zanan ya ce wal iqraru bil lisan kuma harshe ya tabbatar da wannan imanin na zuciya mutum ya yi imani a zuciya kuma harshe yake tabbatarwa al'aqawal nashi maganganun da mutum zai faɗa tun daga amsar kalma ɗin sai an lankana ma ita la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ta fito akan harshe sannan sai ya ce wal a'malu bil arkan da kuma aiki da rukunai aiki gabai su ansa bisa sharadi da dokokin da aka sanya cewa ga yanda ya kamata a yi sallah ga yanda ya kamata a yi azumi ga yanda ya kamata a yi zakka ga yanda ya kamata a yi haji ga yanda ya kamata a yi mu'amala ga yanda ya kamata a sujuna ga yanda abubuwa sai Allah ya sa maka ki waɗannan abubuwan guda uku kafirci fasikanci a sabon Allah ba wanda zai so ko yana yin a ce kai ne sabon Allah ne sai ka ji daɗi ba kuma zai kana mumi wani aibu ne naka ya bayyana ko kuma a'a an tozarta ka ba wanda zai so a ce kai fasiki ne ba wanda balle kuma a ce kai kafiri ne ba Allah madaukin sarki ya sa muka ki wannan ciki sai Allah ya ce wanda Allah ya yi wannan ta goma shi su ne shiryayyu ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'ma wannan shari'a da Allah madaukakin sarki ya sanya falala ce daga gare shi a dukkan dukkan mu'mini wa ni'ima da kuma ni'imarsa wallahu alimun halim ko wallahu alimun hakim hakika Allah masani ne kuma hakimun mai hikima ne a dukkanin al'amura wanda ya sanya suke wakana a tsakanin Allah sa ga shi wa in qa'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi fa qatilu allati tabghi hatta tabi'a ila
taqtalu fa aslihu bainahuma idan ya zamanto bangare guda biyu ko jama'a gungu na jama'a bangare biyu na mu'minai sun kasance suna fada da juna to sharadi ko abin da ya kamace ku ku da ba cikin fadan kuke ba fa aslihu bainahuma lalle ku sasanta tsakaninsu ayi sulhu a tsakaninsu fa'in bakat ihdahuma alal ukhra idan kun zo an yi sulhu an sasanta a tsakani sai wani bangaren kuma ya haike wa wani bangaren ya zalunce shi ma'ana ya ƙi yadda da sulhun da aka yi kuma ya ci gaba da faɗa ƙoƙarin faɗa da ɗayan bangare ɗin to bayan bakaɗe na kuma ala zakura faƙatulun lati tabbi hatta tafi a ila amurla ku taru da ku ɗayan ɓangaren da ku waɗanda kuka yi sulhu ku taru ku shiga mai faɗa a yaƙi waɗancan har sai sun dawo kan tafarkin Allah har sai sun dawo kan gaskiya ma'ana sai an dawo kan sulhu ɗin wa afsidu in kun tashi za ku yi sulhu ɗin ku yi adalci kada ku mara wa wani ɓangare baya akan wani ɓangare mai gaskiya a ba shi gaskiya wanda baya da gaskiya a tabbatar da rashin gaskiya shi a nuna mai abin da yake daidai kada a rinjaye da san wani bangare akan wani bangare wa aksidu a yi adalci inna allaha yuhibbul muqsitin hakika Allah madaukin sarki yana son masu adalci to a wannan aya malamai suka ce ta sauka kafin a yakin badar a shugaban munafukai abdullahi bin salul yana daga cikin kabila ta khazraj manyan kabilun nan na yahudawa da suke fada da juna haus da khazraj na garin madina da ma'aiki ya same su akai akai sulhu to a lokacin bai an sha addinin musulunci ba saboda haka yana warewa a wani wuri a garin madina ana zama da shi da ashirarai da mushirikai da kowa da kowa kamar a ce daba ce ake taruwa a yi abinda za a yi to shi kenan saboda ƙarfafa wannan sulhu da ke tsakaninsu an ce wasu daga cikin ba'adin sahabbai sai suka ce wajen ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai rasulullah muna ganin wancan mutumin tun da Allah ya dora mai girman kai ya yi zuwa ya shi kalma a nuna mai kyawun mu'amala mu mu a tashi a je wurin shi ma'ana kamar a je a kai mai girma da kuma a sa ya koya an shi kalma wannan ta sanya ya ga an girmama shi din tunda girman yake so shi dalilin munafuncin shi girma yake so garin madina an taru za a naɗa da sarki an yi wannan an yanke wannan shawara din saura kwana biyu a a nada shi sarki ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya soka garin madina to akwai wani sauran shugaba wannan abin shi ya sanya shi munafunci wa na san shugabanci so da haka sai ta ce aje a kai mai wani wata ruwaya din kuma aka ce a'a wani sahabi ne da ake kira sa'ad baya da lafiya sai ma ki sallallahu alaihi wasallam a shirya zai je ya dubo shi to kan hanyar zuwa gurin dubo wannan sahabi wannan gungu na inda Abdullahi bin Salul suke dan haka ma ki sallallahu alaihi wasallam a ran nan sai ya sa aka kawo mai dabba a ruwayar an ce jaki ne aka kawo ran nan ba kasuwa ba ce aka kawo suka tafi bayan sun dubo shi sun dawo sai suka biya ta wannan majalisa ta abdullahi bin salon shikenan ma'aikin sallallahu alaihi wasallama ya sauka ya yi musu sallama daman yana ganin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kafin ma ya sauka sai ya sanya abin abinan mayafin shi sai ya rufe ya rufe hancin shi ya rufe hanci irin abin nan na kamar wulaƙantawa shi kenan ma'aiki bai ce masa komi ba sai ya je sai ya musu sallama bayan ya musu sallama to akwai musulmai a gurin akwai mushrikai akwai masu bautar gumaka akwai yahudawa akwai duk daba ce ta tara kowa aka amsa masa sallama sai ya sauka sai ya ci gaba da wa'azi ya karanta musu ayoyin alkur'ani yi wa'azi ya wa'azi wasu ka abdullahi bin salim da ya ga mutane suna saurara ya ga cewa za a yi sai ya fara kai mu wannan abin da kake bari bakwai da wani amfani a gurin mu ba zuwa kai ka same mu ka gurin mu ka zo ka hana mu abin da muke yi ka koma wanda ya same ka shi ya so ka gaya mai wannan saboda ka yi ka gaya mai shikenan to a tare da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam an rasu abdullahi bin rawa shi kuma yana daga kabilar aus ne ɗayan kabilar da take ƙalubalantar kabilar su abdullahi bin salu to yana wannan magana sai wannan jaki da maki sallallahu alaihi wasallam ya hau sai yayi sai ya bawali da ya bawali shikenan sai sai ku abdullahi bin salul ya tashi sai ya fara sabon ka mu ka bata mana guri da wani mu warin jakin ka ya ishe mu ka to shi kuma abdullahi bin rawaha sai ya fusata sai yake fada mai kai wallahi wannan warin da kake faɗi na bawalin wannan jaki din ya fi ya fi daraja ya fi ka daraja ya fi ƙarshen almuskinka ya fi ka har a gurin Allah wannan magana da ya dandanan guri sai ya mutu wannan suka taso wannan suka taso kuma ake sallallahu alaihi wasallama shine yake sasanta su da aka ce sai wannan aya ta sauka cewa idan an samu kungu na jama'a guda biyu suna fada da juna to a sasanta tsakani in an tashi za a yi sasancin kuma duk wanda ta yi cimbe a kan sasancin da aka yi an zauna an yi sulhu wani sai ya gabe yadda ba zai koma kan wannan fitina din to da waɗanda suka yi sulhun da ɗaya abinan gungun a tare a yaƙi wancan har sai ya dawo kan daidai e bayan an dawo fa in fa'at in an dawo kan daidai din sun yadda za a yi sulhu to fa akwa su a yi adalci kada a karkata akan ɗaya bangare akan ɗaya inna allaha yuhibbul muhsinin hakika Allah yana son masu adalci
innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun
innama almu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun kadai dai ba wata sauran magana ka sani muminai ikiwa yan uwan juna ne duk inda musulmi yake dan uwan musulmi ne ba asilihu bayna akawaikum ku rika sasanci tsakanin junanku ku zauna da junanku lafiya ku yi sulhu tsakanin juna idan fahimrin fahimta ya shiga ku ci gaba da nasiha ga juna don a ƙaunaci juna kada ma rashin fahimta ya zo balle sulhu ku zauna da junan ku lafiya duk inda kaga mumini musulmi dan uwan musulmi ne kama hadisin da makaranta ran nan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa kwatankwacin musulmi da musulmi kamar gaɓoɓi ne na jiki kamar jiki ne su kutum gaɓoɓi gaba ɗaya ta jiki idan ta samu lahani ta samu ciwo wannan ciwon sai ya game dukkanin jiki sai ga dandanan jiki ya ɗauki zuba sai ka ga zazzabi duk sauran gaɓoɓin jikin su ma sai sun ɗanɗana daga wannan to haka ake son mumini da mumini ya kasance a wani hadisi yake cewa mumini da mumini kamar gini ne sashen su yana karfafa sashe ne yanzu ka fara gini ka kawo bulo bayan ka jira bulo din sai ka sanya abin da zai shiga tsakanin su wanda za su karfafa juna in ba haka ba ba bulo ka ba gini kake yi ba kawai wani abu ka zo ka ajiye wanda da an zo ba a tunye amma da ka sa wani abu a tsakanin cok ko ka yi cokin to sai ga wannan ya karfafa wannan haka nan in an zo sai ana sassafawa wannan ya goya da wannan wannan ya goya da wannan wannan ya goya da wannan har sai ka ga in ka zo katin kuɗa kai ne zaka ji ginin ba zai zube ba ya karfafa ba zai zube ba kuma kai ne zaka ji to haka musulmi da musulmi suke innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu bayna aqwaykum idan kuma sulhu ya ta ya tashi za a yi wattaqullah ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakanin juna mai gaskiya a bashi gaskiya mara gaskiya a bashi rashin gaskiya a yi gyara inna allaha la'allakum turhamun ko ku Allah maraukin sarki ya rahance ku ya ji kanku wannan sulhu da tsakaninku to sai jawo muku kuma rahama ta Allah maraukin sarki ya jawo muku jin kai ya jawo muku tausayi sai ku zauna lafiya abin da ya gagare ku Allah sai ya shiga ciki
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
يا أيها الذين آمنوا يا كو وأن كي إيمان لا يسكر قوم من قوم asa an ya kunu kairan minkum kada wasu mazaje daga cikinku wasu su rika yi wa sashen ku ya rika wa sashen izgili wasunku domin ganin fifiko da Allah ya ba su ko wani mulki ne ko wani nasaba ne ko wani dukiya ne ko wani wani abu daban a addinance ne ko ma'amalance sashen ku ya rika yi wa sashen izgili asa an yi kuru kairan min ta iya yiwa wanda kake wa izgirin ya kasance shi ne mafi alkhairi a kanka kai kawai kanka kake gani wala nisa'un min nisa'i haka nan umarnin bai kebantu da maza kawai ba haka nan mata a tsakanin junansu mace da mace ko mata da mata yan uwansu su ma kare zaman to sahin su suna yi wa sashe izgini akan wani abu da fifiko da suke gani na duniya a tsakaninsu a sa an ya kunna kairan min hunna ta iya yiwuwa wanda suke wa wanda suke wa izginin su suka fi alkhairi a kansu wala talmizu anfusakum sannan kada ku rika aibata juna ku rika jifan juna da maganganu na aibu wala tulmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab kada ku rika jifan junanku da laqabobi na sunaye na banza bi salisa ismul fusuq ba'da iman tir da sunaye da suke na fasikanci bayan kun yi imani wa man lam yatub wanda duk bai tuba ba ga wannan gargadi da Allah madaukakin sarki yake ce wa mu'minai wa ulai ka hum zalimun haqiqa wannan sune azzalimin to wannan aya kusan dukkanin ma'amala ta ɗan adam Allah madaukakin sarki ya canbe ta a cikin wannan ayar لا يستر قوم من قوم عسى أن يكون آل يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان duk mu'amala da yadda za a tafiyar da mu'amala din Allah madaukakin sarki ya canme ta a cikin wannan malam sawa yake cewa ma'anar layakar ƙaumin bin ƙaumin da allah maɗaukin sarki ya faɗa ya ce ai laye haƙiru a hadun a hadan kada ɗayan ya wulaƙanta ɗaya kar wanda ya saki ya wulaƙanta ɗan uwan shi fala'alla man yi taƙiru ta iya yi wa wanda ka wulaƙanta din ya kuna inda Allah a'ala wa ajal ya zamanto a gurin Allah ya fi ka daraja ya fi ka ɗaukaka fayan bakilin insani ya ce ya kamata ga mutum ga ɗan adam Allah ya sufar a fi hifidde kada ya yi izgili ga ɗan'unshi a cikin al'amari na addini bisa umarni da Allah yake fada falatu zafi an fusa ku kuwa a alamu bai mani taɗa kada kai wa ɗan'uwanka izgili kamar yadda yanzu ya zamanto dandali na malamai musamman malamai na ƙarshen duniya waɗanda soye-soyen rayukansu da son fifita kai shi suka sa gaba ba kira ba ne kawai zuwa da Allah maɗaukin sarki a'a malami ne zai zo ya zauna yana kira da mutane shi kokarin shi kawai shi ma a sanya kai karen shi ya kai tsaiko so da haka akan wannan sai kaga wato izgili ga a cikin addini shine ka kalli dan uwanka mai furta kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalma wanda duk wanda ya faɗe ta wanda duk ya faɗe ta maki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya shiga cikin kariyar Allah ya shiga cikin kariyar Allah da mutuncin shi da jinin shi da dukiyar shi to an kange ka gare su balle akan idan ka in an tashi aka kira ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah akan idan ka zai tashi ya je alwala a taho masallaci a yi ibada ta sallar azhar in la'asar ce haka za a yi magariba haka za a yi isha haka za a yi wanda wajibin ka ne in aka ce wannan wane ne ka ce musulmi ne domin abin da yake aikatawa ya tabbatar da cewa ne shi musulmi ne tare za ku ɗauki azumin wata ramadan in zakka ta yi allah ya fifita ku da dukiya tare za ku ɗauka ku bayar in tafiya aikin hajji ne a jirgi ɗaya za ku tafi aiki ɗaya za ku je ku gabatar amma saboda wani san rai ka zo ka kira wannan mutum shirki ko ka kira shi kafiri wannan ya zama izgili a cikin addini ko kuma kawai mutane suna gabatar da aikin ibadarsu ba tare da ka zo ka bincike su hujja ba kawai ka tsare a wani waje kana kiran su jahilai jahilci ne wannan wannan ba koyarwa addini ba ce ba babu izgili a cikin addini addini abin da yake bukata hujja ba komi bane haramun ai abin da ya saba wa asali ko abin da ya saba wa alqur'ani abin da ya saba wa sunna kama yake sallallahu alaihi wasallam so da aka bukun ciki hujja idan an baka ba wanda ya aiko wani yanzu cewa kai ne annabin karshen zamani ma yake sallallahu alaihi wasallam ma da aka aiko shi annabi na gaskiya da ya zo ai har aka kare wasu sun yi imanin amma munafurci na cikin zukatan su a munafukai suka kare wasu a kafirci suka kare wasu a mushirkancin su suka kare to balle kai saboda haka babu izgili a cikin addini kada wani ya yi wani izgili a cikin al'amari na addini ko mutane suna sallah ka zo ka wulakanta mun sallah ka tabbatar da Allah bai ansa ba ko azumi ka tabbatar ka ba ka watsa wa mutane aikin su na ibada kuma kai ba wanda ya ajiye ka kai ne daga kai daga kanka kai zaka sa fayil din hannu an ansa ko ba ansa ba wannan sai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce kada kuma ya zamanto wani daga cikin a ‘yan uwa ku rika wulaƙanta mutum akan halitta Allah ka yi fari ne shi baki ba a ta shiga tsakani kore ne a a kai dogo ne shi gajere ba a ta shigo kore ne a kai kyakkyawa ne shi mummuna ba a ta shigo kore ne a kai mai arziki ne shi talaka ba a ta shigo kore ne komin abin da Allah ya fifita ka da shi akan dan uwanka kar ka saki ya zama to izgili ya shiga tsakaninka da ɗan uwanka akan halittar Allah akan shi ko nufin Allah akan shi yace sannan sannan kada ya zamanto zuciya ka tsarkake kanka kai za ka ba wa kanka tsarki shi kuma ka kabata masa aikinsa kamar bayanin da aka yi ɗazu ya zama to kai ka tsarkake zuciyarka da tsoron Allah kai kai ne mai tsoron Allah idan a cikin jama'a ne zaka tashi duk abin da zaka yi su kake aibatawa kai kana tsarkake kanka to kada kai wannan shi ma yana daga cikin wulakanta dan adam yana daga cikin izgili da mala yace kada kada dariya ta shiga a cikin mu'amala ana cikin al'amari wanda bai kamata a ce an yi dariya ba shi yasa daman dariya da kyakkyatawa ban daga cikin tarbiyyar musulunci murmushi shi aka san mumini da shi wanda zai bayyana farin cikin abin da ke cikin zuciya shi amma dariya da kyakyatawa abu ne da yake damfare da izgili abu ne da yake damfare da keta dan ba san musulmi da wannan ba to kada kuna mu'amala da mutum wani abu ya zo ko kuna ko a cikin majalisa yanzu kuna zaune kuna magana da wani wani bai ji abin da kawai sai ya wani ya farke da dariya to ɗayan sai ya zargi cewa wani abu ne ake yi wanda zai illata shi to ire-iren wannan mara ya ce kada ka saki ɗan uwanka ga kuma kama yake sallallahu alaihi wasallama yake fara رب أشأس أكبر هو مدفوع الباب يتي لو أقسم على الله لأبره da yawa za a ga mutum sai ka wulakanta shi ‘yan wani guri aka keɓe vip suna ciki a ce kamar nan wurin wani sitrum ne an sa liyafa manyan mutane ke shigowa shi in ya zai shigo sai a kare da bakin koba saboda yanayin da ya zo sai a rena shi ya ce amma irin waɗannan mutanen da za ku gani wallahi da za su yi rantsuwa da Allah a yanzu cikin ranar nan su ce yanzu sai Allah ya ruwa ya ce wallahi Allah ba zai kunyata su ba sai ya kubutar da su saboda daren da su a wurin Allah sura ma ba sura ma Allah inna Allah la yanzu ila sawari ba ruwan Allah da surarka ba ruwan Allah da kyawunka ba ruwan Allah da lafazinka abin da yake dubawa zuciya za mu zo inda Allah mai rufin sarki yake faɗa mana inna akramakum inda lahi ataqakum darajar tana wurin Allah ba wurin ka take ba wallahi wallahi faddala ba'alukum ala ba'alin fi rizqi wannan al'amari na fifiko Allah ne ya so ya fifita kuma yana da hikima a ciki daman da ya balo kun ayyukun a hasan amala dan ya gwada kuwa ne zai kyauta ta aiki dan an baka dama shi kenan amfani zaka da ita ka wulakanta wanda bai da ita ko kuwa za ka tsaya ka kyauta ta ka sani a hasin kama a hasan Allahu ilaika kai ma za ka kyauta ta kamar yadda Allah ya kyauta ka bi umarnin Allah wala tarmizu anfusakum kare zamanto kuma kuna aibata juna allamzu walhamzu ɗaya a aiki ake yin shi ɗaya kuma ana yin shi da baki ne allamzu shi ne aibu ka rika ɗaukar aibu na mutane kana neman aibu na mutane ka je kana faɗa domin su tsiraita ga wasu ko ka wulaƙanta su shi kuma wannan alhamdu ana yin shi ne da kyauce da ido kamar yanzu wani yaro kana irin alamomi ne kake yi da gaɓoɓi na jiki to allah maɗaukin sarki ce to kar ku zamanto kuna aibata junanku aibata juna shine dukkanin abin da ka san idan ka fitar da shi Allah madaukin sarki ya suturta mutum kai kuma ka je ka faɗi wannan aibun yadda zai wulakanta irin mutane wannan haramun ne sannan Allah madaukin sarki ce wala tanabazu bil alqabi kar ku rika kiran su kanku da lakabi wanda mutum zai yi kan shi nickname da ake cewa nickname wannan ya faru ne lokacin da Maki sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina kuma ko a yanzu al'amari ne wanda musamman samartaka zai wuya a ce mutum ya taso tun kana yaro har yanzu a samartaka ya zama to baka da wani suna wanda aka taso bayan sunan ka na asali wanda za a rika faɗa ma wannan sunan ko a lokacin yarinta ne ko bayan ka girma baka san wannan suna ɗin ko kuma sunan kai tsaye yayi kira yayi karo da sunan da ya kamata a alakanta mutum da shi kamar misali a rika cewa kai jaki kai tafkin banza to duk irin waɗannan sunaye lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya garin Madina sai ya samu cewa mafi akasarin mafi akasarin mutanen garin Madina da Larabawa suna da irin wannan lakaba sunaye to wasu sunan bayan mutum ya girma ko bayan mutum ya musulunta bai so a faɗa mai wannan suna din saboda haka su kuma sai suka rika kiran kansu da wannan sunan da an ga mutum sai a faɗi mai wannan suna din da sauransu hatta bayyana ga ma'aiki wasu suka yi mai shakawa cewa da yawa daga cikin mutane wannan sunayen da ake faɗa musu ba sa so to da nan sai ga aya ta sauka ta yi hani akan kiran suna sai Allah ya kira tanabus jifar kai kar ku rika jifar kawunan da da lakuba ma'ana wannan sunayen da kuke gaya wa kanku kamar kuna jifar kanku ne kuna kuna aibata juna ne kuma da su bisan sunu su ku ba da iman cin da sunaye wanda suka yi zama suna ne na fasikanci bayan kuma ku kun zama mumune tun da kun zama mumune da ku koma a rika kiran kowa da sunansa na asali sai Allah ya ce a umar lam yato bayan wannan kira wanda duk bai tuba ba ko wala ya kuma zalimu to wannan da ayar da za mu karanta gaba malamai suka ce tun da an ka faro wannan sura ɗin zaka ji Allah madaukin sarki yana ta magana da ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu sai da aka yi magana da muminai a guri biyar a cikin wannan sannan za a zo akan mutane kuma gaba daya aya ta gaba ya ayyuhal ladina amanu din ce sai sai mala yake cewa kafin ya wuce nan wa man lam yatub duk wannan kiran da aka yi daga kan sahabbai ridwanullahi alaihim zuwa tabi'ai zuwa mu yanzu wanda ya ji abin da aka faɗi na laifi bai san laifi ba ne ba ko kuma ya ji abin da allah maɗaukin sarki ya yi umarni kuma daga wannan jin da ya yi sai ya zama to bai tuba ba to wannan shi ne tantakari a zane saboda haka abin da aya take ƙara tabbatar ba cewa wancan abin duk da aka lissafo waƙiya ta faru sahabbai kaza waƙiya ta faru sahabbai kaza ko a wannan din da Allah ya ce wala nisa'un min nisa'in ai akwai kissa malam sawi ma ya kawo ta akan ummahatul mu'minin sayyida safiya da kuma hafsa wasu malaman sun tabbatar da ruwaye wala nisa'un min nisa'in din ta sauka ne akan kadiyar da ta faru tsakanin sayyida safiya da kuma sayyida hafsa matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita sayyida hafsa ita ta kirawo azan yanayi na mata ko a fira ne ko kuma a dai yanayi da na zaman kishiyoyi har take faɗa mata cewa ke fa mai yahudiya ce ma'ana ɗan yahudawa to kalmar yahudawan ba suka ba ce kuma suka ce domin kawai ba ka ce mutum bai yahudi farkon abin da zai zo a zuciyar mace shi ne kafiri ba yahudi wanda yake yahudanci a to amma za ka shi da su annabi musa kuma su ma yahudi ne su annabi ya kofi yahudi ne sai ta kai da ta jefe da wannan kalma din sai sai ya dasa biya sai ta shiga cikin daki abin sai ya dame ta a zuciya sai ta ta kuka ta yi kuka har sai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rufe take cewa me yasa ki kuka sai take cewa hafsa ce ta ce min kaza ma'ana ta ce min yar yahudawa sai maki sallallahu alaihi wasallam ya ce a a aike yar annabi ce jikar annabi kanwar annabi saboda haka wannan alfaharin wannan alfaharin da za ta yi ya cike ne a ƙurashi to ke ‘yar annabi ce jikar annabi kuma kanwar annabi sannan sai dawo wajen sai da hasa sai ce taƙin ya hasa ce yi tsoron Allah kada wannan abin ya ƙara faruwa to saboda haka duk wanda ya ji kuma sai ya zama to bai tuba ba fa'ula ya kuma zalimun daga cikin arfai ɗaya daga cikin arfai sai ya kawo wasu abiyatu a kan yadda mutum zai kiyaye aibata wani ya kuma kawo illolin da suke tattare da ka aibata wani in ka shirya wa fuskantar wannan ƙalubale ko kai ma ka shirya wannan aibu to shi kenan sai ka shirya wa aibata wani kuma hadisi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce ko wanda da yake bin al'auran mutane sai ka tona asirin mutane to ka sani kai ma Allah madaukin sarki yana nan zai bibiyar da al'aura ka ma'ana sai ya tona ka abinda kake son ya samu wani kai ma yana nan tartar da kai zai same ka yake faɗa a cikin a cikin wasu abiyat idza shi'ita anta ya sa'idan min rida wa hazuka mawfurun wa irdika sinu yace lisanuka la tadhkur bihi auratun ra'in fakullika auratun walin nasu alsunu ya ce wa nuka in abdat ilaika mu'aibar fada hawa kul ya ainu linnasi a ainu fa'ashir bi ma'arufin wasami manita da wa fari walakin billati hiya hasan ya ce in kana so ka yi rayuwa rayuwa wadda za ka kubuta daga halaka rayuwa wadda za ka kubuta da aibata ka kai ma to ya zamanto kuma rabanka ya zamanto rabo ne babba a duniya kuma mutuncinka ya tsira a gurin mutane in kana son ka rayu rayuwa ta sa'ida ka rayu cikin walwala ka rayu cikin arziki babu tashin hankali babu abin da zai daga maka hankali sannan kuma kana son mutuncinka ya tsira kuma rabanka ya zamanto babban rabo a duniya to ga shawara malami ce lisanuka la la tabkur bihi auratin rayyi harshenka kada ya zamanto kada ka kasa ka sake harshenka ya rika ambatan al'aurar mutane ma'ana aibun mutane in dai za ka aibata aibun mutane to kai ma za a aibaci naka domin ka sani fakulluka auratu dukkan ka kai ma al'aura ne yadda duk kake ganin za ka iya aibata wani to kai ma kana da abin da za a faɗi na yaba kanka in baka so a faɗi to kai ma kanka faɗi nauyi walin nasi alsunu kuma ka tuno cewa yadda kake da harshen faɗi to su ma mutane suna da harasa na faɗin abin da ke kanka shi ne bahaushe yara ko yake baki ya san abin da zai faɗa bai san me za a mayar masa ba sai ce wa'ainuka in abdat ilaika ma'aiban idan idanka ya fara kaya maka cewa na gano wani aibu na wani na gano wani sirri na gano wani abu kana Allah Allah ka shiga cikin mutane ka faɗi to ka sani fada'aha kyale wannan idan naka da ya gano abin da ya gano din kyale shi domin mi faɗa masa waƙul ya ainu linnasi a ainu ya ke ido da kika gano mun wannan sauran mutane ma suna da idanun da za su gano na ba faɗa mata haka ya ce fa'ashin bi ma'arufin in za ka yi rayuwa ka yi rayuwa da kyawawan hali ka yi rayuwa da kyawawan ɗabi'u ka yi rayuwa da umarni da kyakkyawan abu duk abin da aka ce maka tsare tsare wa sahbi manita da sannan ka zamanto mai rangwame ga wanda ya yi maka zalunci ma'ana idan mutum ya maka ta'addanci ya maka abin da bai kyauta ba to yi mai rangwame kai kyale shi wa farin amma in ta kama kuma sai an rabu ya tabbata fasiki ne to sai ka ɗauki shawarar malamin adali ko ya ce wala yuhillu lahu suhbata fasikin wala mujalisatuhu ko shi kenan sai ka ɗauki wannan shawara ɗin in ta kama za a rabu to a rabun amma walakin billati ne a hasan sai abin da yake wannan abin shari'a ne shi sa za a rabu to idan mun ɗauki wannan shawara ɗin kowa bai zauna lafiya ba masu hikima cewa suna cewa lawin sahatin nasu istaba halkali ko da mutane za su zama suna yi wa kansu nasiha ana yi wa juna nasiha ta zama lafiya ana yi wa juna nasiha ta kange mutunci to da alƙalai sun zauna musu da aikin yi ba wanda za a samu balle a saba balle har sabani ya kai da sai alƙali ya shigo to Allah sanya mu da shi na ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhanni بعض الذن عثم ولا تجسسوا ولا يرتب بعضكم بعضا أيهب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
تو قالوا كتير ما تزعل ما يزعل bari mu a fasa ayar a gurguje Allah madaukin sarki yake cewa ya ayi wallazina amanu jitanibu kathiran min adh-dhanni ya ku wanda kuka yi imani ita ce cikon aya ta biyar din ya ku wanda kuka yi imani ijtanibu kathiran min adh-dhanni ku guji ku guji mafi akasari ma'ana mafi akasarin zance da za a faɗa muku zato wani al'amari wanda ku tantance gaske shi ba to ku guji wannan inna ba'd adh-dhanni ism domin ka sani mafi akasarin zancen da za a faɗa ma sashen zance inda ya zama to zato ne kila wa ƙara ne to laifi ne laifi ne wala ta jassasu kada ku rika leƙen asirin juna ta jassus shi ne wani abu da yake a ɓoye kai ka tafi sai ka binciko wannan abu wala ya ga tabba'arukun ba'ara kada sashenku ya riga giba ya riga gulma da sashi ma'aikin sallallahu alaihi wasallama saboda munin wannan abu Allah barkin sarki sai yake cewa ayyuhu ahadukum an yakula lama alhamaki mayitan shin yanzu ɗayan ku zai so a ce ga ɗaya ya kwanta ya mutu wannan mushen shi kuma yana tsara daga wannan mushen yana ci naman mutum kuma matacce ɗayan ku zai so a ce yana cin mushen ɗan uwansa fakarihtumu lalle za ku ki za ku ki wannan ba wanda zai so haka to in ba za ku so haka ba to ku ki ku guji da mutane sai ya ce wattaqullaha la'allakum turhamun ko ku ji tsoron Allah inna Allah yuhibbul inna Allah tawwabur rahim haƙiƙa Allah madaukakin sarki tawwabun mai yawan karɓar tuba ne mai yawan karɓar tuba ne rahimu kuma mai jin ƙayi a gare ku to a gurguje maganganu akan wannan aya suna da yawa kuma kusan shi ne faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa addinu al'amala addini ma'amala ce menene dalili yanzu maɗauka a wannan rayuwar da muke ciki da aka ‘yan gwamnan kiristoci ko yahudawa za su zo su buɗe alƙur'ani su ga abinda alƙur'ani ya koyar ba za su buɗe ƙur'ani ba za su ɗauki hadisan ma'aiki sallallahu alaihi sallama su ga irin koyarwar da ake wa musulmi ba za su gani ba su dalilai ne suke wa musulunci hukunci ne suna yi wa musulunci hukunci da abinda musulmai suke aikata ba za ka ga an kira wannan da suna mai albarka sunan shi muhammad wani a gurin aiki ne a gurin kasuwanci ne a gurin masarauta ce ko kuma ta wulaya ce wani abu aka wakilta shi kan wani abu za su haɗu da wanda yake a halin kitabi shi ba musulmi ba amma sai ya ga wannan mai suna muhammad din shi ne zai zalunci shi zai cuta shi zai cuci ɗan gwamnati musulmi shi zai kaza shi zai kaza kuma in ya koma kan wata mu'amala din sai ya ga wani ana kiran shi a noho musulmi ne kuma shi ma haka dala zai riya a rashi cewa musulunci ne yake koya wa musulmi abin da suke yake haka musulunci yake tun da shi ba zai ɗauki ƙur'ani ya tabbatar da cewa ga abin da allah ya umarni ba a'a musulmin nan su suka sauka daga kan umarnin Allah to shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya tashi fassara wannan aya da ya tashi canbe mana mu'amala gaba daya sai ya faɗa mana ita a wannan hadisi mai albarka yace iyyakum wazzan fa inna zanna akdhaba alhadith wala tahassasu wala tajassasu wala tanafashu wala tanajashu ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم المسلم اخو المسلم لا لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره صلى الله عليه وسلم سيجي يحسب امرئ من الشر ان يهجر اخاه مسلم kullu muslimin alal muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu inna allaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum to ko a ce ba a taba saukar da wata aya ba ba wani hadisi a duniya sai wannan hadisin kwaya daya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako na hore ku na hore ku da bin al'amari na zato na hore ku da bin zato a ce kaza baka tabbatar da abin baka yace karfi wannan yace domin me in kana neman mafi ƙaryar zance to zo kan zato fa inna zanna akbar hadith mafi ƙaryar zance to zato ne sai yace la ta su kada ya zama to ku zo kuna binciken aibun junanku wala ta su kada ku riƙa leƙen asirin juna wala ta namasu kada ku zo kuna rigengeniya da juna akan abin duniya ɗauki shawarar su baye kyale duniya ɗauki su duniya ba komai bace da abin da ke cikin ta duk abin da za ka yi in dai duniya ce za ta ba da riba shi to halaka za ka yi kada ku riƙa rigengeniya akan neman duniya idan kana son ka rigengeniya ina ne koma can suratu taqafin Allah yana faɗa ma fi zalika falyatara fasil mutana an faɗa ma abin da zaka yi ta nafusi aka za ku rika genge ne akai sai ya ce wala tanajashu kada ku rika tanajush a tsakanin ma'ana kore wani ya zo zai sai wani abu kawai wani nan kore ya zo abin bai wuce naira biyar ba kai ka taya wata kila naira hudu ana ta abinan jayayya akan cinikin ba a sallama ba wani kawai ya zo kore sai ce kai wannan abu ko yana da kyau an sai da mun naira shida ya kara ma naira nawa ya kara ma naira biyu kuma kore ne kawai an yi ne don a cutar da kai to kai kuma an kaji wannan wani ma ya ya saya shi da kai an kai ka tsare ciniki a naira hudu in dai kana son abun yaya sai ka kuma faraji yana ta hawa da gidan gurin to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ni haka tsakanin juna wala ta hasaru kada mu yi hasara kada mu yi hasara da juna mu rika kushewa juna al'amari hasara kusan a cikin waɗannan umarnin da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya bara ita ce abin da ta game kowa ta game malamai ta game sarakuna ta game masu kuɗi ta game talakawa ta game 'yan siyasa ta game mabiya kowa ta game shi ka gani ima gurin wani ka rika ji a zuciya ka cewa ina ma dai ya rasa ina ma dai yanzu a kwace kaza ina ma dai ai kaza ta gane kowa babu lokaci ne amma wannan hadisin shi kada ne kwana kai sai ya ce wala tabagaru kada ku rika kiyayyar juna ku rika haifar da za ku rika kin junan mafi karkantar abin da ke jawo kiyayyar juna jayayya musu kada wannan ya ce fari ne wannan ya ce baki ne kada ku jayayya mafi kankantar abin da ke kawo a ƙiyayyar juna kenan jayayya wannan ya gabas wannan ya yamma mun ga illa da ta sauta barako a kan gwaltin waɗanda suke da tabbas ɗin ma balle mu masu kama kame a jiya mun yi a karatu sai dai abubakar ya ce kaza sai dai umar ya ce kaza wannan da jayayya ta sauta haifar da halaka al'umma gaba ta to balin kada marka kiyayya juna wala ta damaru kada marka juya wa juna baya ya ce wa kunu ibadan lari ikiwana ku kasance bayan Allah ‘yan uwan juna al-muslim akul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne kamar yadda wancan ayata ce ko innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum yace la yazlimu kar musulmi ya saki ya cuci a ya zalunci musulmi dan uwan shi wala yazlimu kada musulmi ya sake ya washe ne ko ya wulakanta ya kaskantar da musulmi dan uwan shi wala ya haqiru kar musulmi ya sake ya wulakanta musulmi dan uwan shi attaqawa hauna yace ba fa aiki ko lafazi ko tsoron Allah ya ba tsoron Allah yana cikin zuciya sai ya nuna kirjin shi sallallahu alaihi wasallam yace tsoron Allah yana cikin zuciya sai yace a ya hasibu imra'in min ash-sharr ya ishi mutum sharri duk inda ake kira sharri ya samu mutum to ya ishe ka in har haka ta same ka ni an yi hakira asabu muslim a ce wani abu ya zo wanda zaka wulakanta musulmi dan uwanka to sharri ya zama fada sharri ya zama samun ka ya ce kullum musulmin a kullum musulmin alal musulmi dukkanin musulmi akan musulmi haƙƙi ne cewa ne haramun don ka zubar da jinin musulmi don uwanka haramun ne haramun ne irruhu ka ci mutuncin musulmi don uwanka ka keta alfarmashi ka keta mutuncin shi haramun ne wa maluhu haramun ne ka zo ka haike wa dukiyar shi da zalunci yace inna allaha la yanzuru ila absarikum ba farkon Allah da kyawun jikin wala ila suwarikum ba ruwan Allah da kyan suwarku wa a'malukum ba ruwan Allah da aikin tukun sai yayi sai ya bincike zuciya tukun me ta kunsa akan aikin muslim ya rawaita hadisi duk wata amana ba a gama mana ba an gama duk abin da zai zauna zai samu zauna lafiya an yi inda mun bi wannan hadisin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da Allah duk kiristocin da ke kusa da mu da su shigo musulunci ba duk da su shigo musulunci amma mu muke firgita su da ni bujure wannan umarin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babu lokaci ne a gurguje ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da aka isra'i da mi'raji da ni mun wuce ta wani guri a cikin wutar jahannama yace sai na ga wasu mutane da farata faratan na na na abanan ne tagulla ba farshe bane irin wannan an sa musu farata na tagulla kamar yanzu ka sa wannan darma ka feke ta kuma suna ta kartar fuskokinsu suna ta kartar kirajensu jini yana ta fita sai ce sai na tambaye jibril na ce man haƙura su waye waɗannan sai ce waɗannan su ne waɗanda suke cin naman mutane ma'ana suke zama suke gulma da mutane sannan suke kutsawa cikin mutuncin mutane ba ruwansu suke ta albarka kowa ba su damuwa ba ruwansu ci mutuncin kowa ba su damuwa ya ce waɗannan su ne to shi ya sanya daga cikin masu hikima wani yake waɗansa wata wasiya yake cewa ya kai ɗana idza saliman nasu minka in kai in kai dace Allah madaukin sarki ya sa mutane sun kubuta daga sharrin harshenka to fala alayka an taslama minhum karka damu da wai kai sai ka kubuta ga musu karka damu da sai ka kubuta ga musu kai dai naka kar harshenka ya cuci wani shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa wanda Allah yake nufi da alkhairi sai ya kubutar da harshen shi da bibiyar aibin mutane da kuma yi da su to idan mutane sun kubuta daga harshen ka yake kan wasiti to kai kada ka damu da sai ka kubuta daga gurin su yace domin mi yace fa innahu qallamat tama'at hatanin ni'matan yace zai wuya yana da wahala kaga Allah ya haɗa wa mutum wannan ni'imomin guda biyu kai mutane sun tsira daga gare ka kai kuma ka tsira daga gare su Allah ya haɗa ma wannan ni'ima biyu yana da wahala me yake koya mai shi dai kada ya saki idan bai yi ba kai ma an ka ɗauki wannan ba kai ba wancan ma ya ɗauki wancan bai wata wabe kenan alaikum anfusakum kenan la yadurrukum man dalla ila tabi'in to nan za mu dakata zan so malam idan Allah ya dawo da malam gobe muna muna sa ran dawo shi gobe insha Allah ka jawo mai wannan aya da zama to kanta za a tashi saboda wannan aya ta kunshi ladubba da akhlaq wanda irin mu kananan almajirai yana da wahala a yanyan ita amma zan so ya zama to kanta malam zai fara a gobe Allah ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya amshi ibadunmu ya sanya mu a cikin bayan bayan Allah madaukakin sarki ya gafarta wa iyayenmu